babban malami al'allama ke usaini hafizahullahu ta'ala wa ra'a muna cikin al-ma'aqib salisa ashar ma'aqidi na goma sha uku wanda ke magana akan bazlul juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudhakarati fihi wal su'al an abubuwa guda uku mutum ya bayar da duk wata damar shi ya zazzage duk wani wato ainihin ƙudurar shi a gurin kiyaye ilimi tabbatar ya haddace shi kuma ya kiyaye abin da ya haddace kuma yawan muzakara tattaunawa da abokanan karatu a cikin masa'il ɗin da aka koya da kuma yin tambaya kan abin da mutum bai sani ba amma alimta wa ma qad ghaba anka sal dine iya magana dan da ka sani ka sani da baka sani ba kuma sai kai tambaya to yanzu za mu tashi inda malam yake cewa wa qad umirna bi ta'ahudi ta'ahudi alquran cewa qad umirna bi ta'ahudi alquran alladhi huwa aisarul ulum hakika an umarce mu da mu kula da alkur'ani mai girma ta'ahud wato ainihin bibiya bibiya cikin darasin ne muke shafi na 93 bibiyan abu a dinga tuntuɓa shi daga wannan yawan muraja'a kenan yawan tafakkuri da tadabburi kan alkur'ani wannan zai sa ya zauna don umarce mu da mu dinga ta'ahudi na alkur'ani mai girma الذي هو أيسر العلوم عند القرآن شين ما في سوق علم مكة شين ما في سوق علم مكة أما جوان زين زي أجيا حنك لي يتدبر إن شاء كافو فهمت شفيا دقومي عند الله يا لا من شيء ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يكامن سوقك يا القرآن دومون wato ainihin azzikir azzikir don a karanta shi zikir na harshe azzikir don a yi tunani a wa'azu da shi ma'ana a san ma tafahum kenan shi sa sai ce fahal min muddakir shin ko akwai mai tunani mai wato ainihin wa'azuwa akan haka a ce mutum ya ya yawaita tunanin shi a cikin alkur'ani mai girma قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سلسلة ماذا؟ سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر أنا إتتي أصح الأسانيد أبو رن الإمام البخاري رحمه الله إمام البخاري سننشي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم أكن مثال الجعفي مولاهم الجعفي من أنفسهم يزوم مثالي سيدنا علي الهاشمين مولاهم يكون من أنفسهم تكلموا من أنفسهم إنما تتكلم شبيمة قليلة منكم من أنفسهم كابرا عن كابر شيء iyaye da kakanni hashimawa ne to amma zaid ibn ibn al-haritha al-hashimi maulahum ko min anfusihim shi maulahum inda shi maulan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wato bawon shi ne da ya yanta shi to ja abin nan ake da suna yasir al'anasi yasir al'anasi al-makhzumi ne maulahum ne ko min anfusihim min anfusihim baban ammar bin yasir al-makhzumi ne eh eh maulahum ne wata kalan muwalatu muwalatu ta inta ta inta ta mece ta muhalafa to irin ta bukhari imam al-bukhari ba bauta suka yi mawa ju'ufawa ba sai dai kabilar su al-imam al-bukhari sun yi kawance da kabilar ju'uf to sai kamar wani kaka na al-imam al-bukhari shi ya sauka a garin ju'ufawa sai suka sauki bakuncin shi ya zama kamar dan gida to sai ake nisbar su zuwa gare su kamar yanda su amma ba makhzumiyuna bane ba in anfusihim amma baban ammar din yasir al'anasi da ya zo daga wato ainihin kasar yaman sai ya sauka a kabilar su abu jahal makhzum da haka sai suke da sulta a kansu wannan ya sa lokacin da su ammar suka musulunta su abu jahal suke ta cutar da su amma ba wai don sun musu bauta ba idan saboda wannan muhalafar da ke tsakanin su to da haka galibi a ɗalibai ba iya bambanta aka ce fulanun maula fulan kawai sai a ɗauka bauta ya mishi eh haka shi ya fi yawa amma akwai wanda ba ba na riko ba ne ba ba muwalatu na riko ba ne muwalatu ce ta muhalafa kamar na al-bukhari imam al-bukhari ya rasu 256 aiwa ya rasu 256 da ibn hajarin ya tashi sufan tashi bukhari sun fi karfin a ce tifa ko wace saduk la la la ya jabalul hifzi wa imamu ahli duniya fi fikri alhadith haka ibn hajar ya ya mai tarjama ya yabe shi rahimahumullah daga abdullahi bin yusuf abdullahi bin yusuf at-tinnisi kenan wanda yake alkala'i asarin shi dan kasar dimashq ne يعني من رواة الموطا أتكلم مروي تمو قال الإمام مالك ابن حجر ينا شوى وجه الناس في الموطا موطا تنيسي كان أتكلم موطا دسك في إنجنسي كما موطا يحيى من يحيى الليثي تيوما تا التنيسي تفي إنجنسي فأما تا يحيى تفي شهرة cikin motsofi a wanda sun fi inganci sai dai ba su shahara ba kamar ta suka annabi ta ka annabi ta fi tana da inganci cikin rutuba ta farko amma kuma ba ta shahara ba sosai ita muhammad bin hassan shaibani ita tana bayan su a gurin inganci da amma kuma a shahara ta fi ta su tunisi ta fi ta su ka annabi shahara amma ta yahya ta fi dukkan su shahara yahya bin yahya laifi na'am to abdullah bin yusuf ya rasu 218 wanda yake fikatun ne mutqin bukhari da abu dawud da tirmidhi da nasa'i sun fitar da hadisin shi shi kuma daga malik malik ibn anas ko malik ibn anas ibn abi amir al-asbahi imamu darul hijra ko imamu darul hijra ibn hajar yace kabirul mutqinin ra'sul mutqinin wa kabirul muta المتثبتين رأس المتقنين وكبير المتثبتين wurin itikani shine komanda kuma shine babba a wurin tabbatar da riwaya mun yi bayani kan shi ba ba sai mun tsawaita ba ya rasu nawa 170 da tara an nafi'in da nafi' maula ibn umar abu abdullahi kenan wanda shi kuma ya rasu eh suka ci 83 suka ce da 84 wanda yake tikotun tsaftin faƙihun mashhur ya cikin tabaka ta uku أصحاب الكتب الستة ذكر سنة الحديث اشتاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إنما مثل صاحب القرآن للي كتن كتن ما أبوتن القرآن حفظا وتفهما وانديك مهدتن القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة كمر مثال وانديك دراكما نيد يساس أدبيبي وانديك دراكما ديمس أدبيبي إن عاهد عليها أمسكها in yana kulawa da su yana lallekawa yana zuwa ya dawo to zai rike su wannan ɗan igiyar da ya ɗaure ta rike su wa in atlaqaha amma in ya basu suka tafi da wannan da baibayin da ke kafar su to zahabat ba za su dawo ba rakuma ne an sa igiyoyi a ɗaɗɗaure su to in yana kulawa da su igiyar ta kusa kwancewa ya ƙara tamke ta ya ya rike su amma in ya basu su kula da kansu to zai neme su ya rasu za su yi tafiyarsu to haka alkur'ani duk da shi ne aisarul ulum Allah ya sauƙaƙe shi amma an baka muraja'an shi baka bibiyan shi da wata rana za ka lalubi aya ta ƙi zuwa amma in kana muraja'an shi kana bibiyan shi shine ta'ahuda to ka rike ayan ko daga kwana ka tashi ka karanta ta ka ka kawo ta muraja'a Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin lamba ta 1743 Muslim ya ce wa rawahu Muslimun min hadisi Malikin bihi nahwa amma shi riwayar Yahya ne Muslim Yahya ibn Yahya laifi daga Malik wato ainihin ya fitar da ita wanda nasa'i cikin al-kubra shi ma ya fitar da hadisin ya fitar da cikin mustaba ma 943 cikin al-kubra 1014 ta hanyar kutaiba hanyar kutaiba ibn sa'id ibn jamil imam muslim hikatun hafizun imamun musannifun alimun bil fiqh ya rasu 161 ɗari biyu afon ɗari biyu da sittin da ɗaya ɗari biyu da sittin da ɗaya shekara nawa tsakaninsu da mamul bukhari shi ne shekara biyar ko shekara biyar tsakaninsu mamul bukhari ya rasu ɗari biyu da hamsin da shida wannan ɗari biyu da sittin da ɗaya shekara biyar tsakaninsu imam bukhari ya rasu yana da shekara 62 in ban manta ba ya rasu yana da shekara 62 shi kuma muslim ya rasu yana da shekara shi hamsin da wani abu ne ya rasu rahimahumallah نعم سيتي قال ابن عبد البر ابن عبد البر يا فدا في كتابه التمهيد كتن آه التمهيد ابن عبد البر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر كما يما لنا حديثي مثلا فقه مثلا وتتاريه سورا سورا عند يا رسول wato ainihin shekara ta 463 wanda shekara ta 72 to ya faɗa cikin at-tamhid lima fi muwatta'i min al-ma'ani wal asanid sharh muwatta shi wa idza kana al-qur'an al-muyassar lidh-dhikri kal-ibl al-mu'allaqa al-mu'attala idan ya kasance al-qur'ani da Allah ya sauƙaƙe shi dan ambato ya zama an kwatanta shi da raƙuman da aka yi madabaibayi man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bi sa'ir al-ulum ya za a da sauran ilimin muka wanda su baka da wannan zamani na cewa an sautake su ya faɗa cikin tamhid juz'i na uku safa ta 202 ala ce wa kana az-zuhuri rahimahullah yaqulu innama yuzhibu al-ilma an-nisyan kadai abin da ke tafiyar da ilimi shine mantuwa wa tarkul muzakarati da barin bita barin bitar karatu sai da abokanan karatun in mutum baya haka to ilimin shi zai kare bai neme shi ya rasa in dai baya bibiya shi ka karanta ka ninke littafi ka aje yayi kura ka karanta ka ninke littafi sai dai kawai kai ta littattafan da ka sauke kila haka manta ba abin sun yi yawa haka manta adadin su amma kuma akwai littafin da harafi ɗaya aka ce ka kawo ciki an baka aiki sau da yawan rashin yawan bita da yawan wato ainihin bibiya imamu zuhuri sunan shi muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullah ibn hisham zuhuri al-qurashi ya rasu da ashirin da da bakwai ko da biyar ko da da biyar ko da hudu ko da uku biyar ko da hudu ko da uku na'am wannan magana ta shi ta zo cikin littafin ibn abdul bar jami'u bayanin ilmi wa fadli juz'i na ɗaya safaha ta 213 lambar hadisi ta 1441 hakan nan khatib ya kawo shi cikin al-faqih wal mutafaqih haka ibn ali cikin al-kamil fi du'afa'ir rijal haka ibn asakir cikin tarikh dimashq أكلنا الذهب تكنسير علامي النبل malam yace wa bis su'ali anil ilmi tuftatahu khaza'inu da tambaya kan ilimi ne ake bubbuɗe ma wa mutum taskokin ilimi taskoki da mangazoji na ilimi wani yana tambaya a kai ne sai ya ga ma'alumat suna ta buɗewa suna ta buɗewa akwai abubuwan da suna ma murawada a cikin tunaninka kana so ka san su amma baka san mazan ɗin su ba an gane baka san inda za ka same su ba wasa'il ne kana so ka hallale su to amma littafin da za ka buɗe ba ka samu matsalar ba ka sani ba in ka shiga littafi mazan ɗin da za ka samu matsalar babin ko fasalin ba ka sani ba amma ka samu ka tambayi malami wanda yake rasifi shi zai baka amsa kuma ya baka marje kaga ka kamu sosai ka abin da kila inda da kanka za ka nema sai ka ɗau lokaci ba ka kai gare shi ba wala Allah ma ba za ka taɓa kaiwa gare shi ba amma malami sai ya sahale maka hanya ta amfanin tambaya kenan malam yace qala az-zuhuri aidan rahimahullah inma hadha al-ilm khaza'in wa taftatihuha al-mas'alah shi wannan ilimi fa taskoki ne an san taska inda ake tattara abu mangazoji ne na wato ainihin alkhairai kuma abin da ke buɗe buɗe tuftata wa taftatihuha al-mas'ala tambaya ce ke bubbuɗe maka wa'annan mangazoji an buɗe ma mangaza sai ne sai ɗiba kawai ko wannan magana ita ma ta zo cikin jami'u bayanin ilmi juz'i na ɗaya safaha ta 179 lamba ta 358 zuwa da 59 haka al-faqih wa mutafaqih juz'i na ɗaya safa ta 379 mala yace husnul mas'alati nisful ilmi yin tambaya mai kyau rabin ilimi yasa nake ga ku malamai sun yi dubara yanzu kamar gurin tafsiri ko ba a cewa ka daga hannu ka yi tambaya sai dai ka rubuta so da wani in magana zai zai cakuɗa al'amuran sai ya ɓata lamari amma in ya rubuta shi mai karantawan sai ya gyara mai don wani tambayan ma bai iya ba ba wai zaman karatu kowa tambaya ma in zai yi sai ya kwaɗi lamari so da haka mutum ya iya husnul mas'ala ya yi tambaya mai kyau kar ka yi tambayar da za ta kusa ta malam ka lura da lokacin da za ka yi mai tambaya kila ya gaji kila baya cikin walwala kila baya cikin natsuwa wani abu ya ɗauke mai hankali baka cewa ka zo karatu an fahimci wannan na'am والسؤالات المصنفة littattafai da aka rubuta kan tambayoyi da ɗalibai suke wa malamansu ga masa'ili ahmad almarwiya anhu kamar masa'il na imam ahmad da aka ruwaito daga gare shi wanda ɗan shi abdullah abdullah ya ruwaito da wanda wasu malaman da dama suka ruwaito daga imam ahmad da masa'il na barkani da yi mawa wato ainihin الدار قطني مسائل ناء الآجري يما الإمام أبو داود تسورا مسائل قاسنا ديوة أكنا كش قعيلا ناء الدار قطني هذا جانبي ديوة أنا مسائل دا تؤينهم أهل بيسك وما لمنسو أكنا علل نا ابن أبي حاتم الجرح والتعديل أنا يوم تنبيهم وتؤينهم raziyai manyan malaman nan guda biyu abu hatim mahaifin shi arrazi da kuma abu zur'a arrazi galibi su ya fi tambaya kan masail na abin da ya shafi aljarh wa ta'adi to littattafan da aka rubuta kan masail kamar masail na imam ahmad da aka ruwaito daga gare shi burhanun jaliyun ala azimi manfa'ati as-su'al wa'annan hujjoji ne masu girma hujja ce mai girma da ke nuna girman wato ainihin a hujja ce bayyanan najal da ke nuna girman amfanin tambaya yi tambaya a baka amsa ko a qur'ani za mu yasalu naka da yawa ko akwai wanda ya rubuta littafi ma yasalu naka shi sunan littafin yasalu naka amma duk da yasalu naka qur'ani ai da kala kala ne akwai yasalu naka na ta'annuti wa yasalu naka anir ruh tambaya ce ta yakure wato ainihin da yahudawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma na sahabbai na tafakkuhi da neman ilimi يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير منافع للناس ده سورة هذا سنة ديوة سائل ما النبي صلى الله عليه وسلم أبيس قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله قيل لرسول الله أسنا بركته أبي سينا نونا جرما أنفرنس وليتي وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه karancin wato fuskantar malami da tambayoyi idan ya zo wani gari aka yi bakon malami sai aka ga ba a zuwa ana mai tambayoyi to wannan yana nuna karan wato ainihin matsayin da ilimi ke da shi a garin mana bi da ilimi bai da matsayi sosai garin babu ɗaliban ilimi sosai ko aji ne aka kaje ko wata makaranta ko wani masallaci ko wani gari kai lakta ba wanda ya tambaya to ba ɗaliban ilimi ba an fahimci wannan ya ce fa hada sufiyanu thauri sufiyan ibn sa'id ibn masruq al-thauri wanda ya rasu 161 yake cewa yake cewa ga sufiyanu thauri nan rahimahullah yaqdimu askalan ko yaqdimu na cewa yaqdimu na cewa yaqdimu yaqdimu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum min to ya kudumu askalana da sufiyanu sauri nan ya iya iso garin askalan garin su ibn hajar ko fayam kutu salatan ya zauna har tsawon kwana uku cikin garin la yas'aluhu insanun an shay'in ba wanda ya tambaye shi kan wani abu fa yaqulu bi rawad ibn jarrah sai yake ce ma rawad ibn jarrah wanda yake dalibin shi ne ahadu ashabihi رواد أبو عسام كان الأسقلاني شيء ضعيف من قبل حفظه ابن حجر صدوق اختلط بأخره فتورث وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد يرويت daga sauri raunin ya fi tsanani kuma to yanzu kuma irin wannan ya ruwaito wani isti'nasan ne malam yake kawo mana sai ya ce mishi iktarli daura min haudu jina haudiji shine wani dan akwati da ake dan girma daura marakumi mata suna shiga ciki al'ala da iyalin shi ya zo kenan suke daura min haudiji na kenan matar shi ta shiga ya kama hanya ya bar gari ittarli daura min haudiji na ko kuma daura min sirdi na zai iya dauka in doki ne daura min sirdi na na doki akhruju min hadal balad an ban muku garin hadha baladun yamutu fihi al-ilm wannan garin ilimi zana idan shi za a da ba a tambaya wannan magana ta zo aljami'a da akhlaqin rawi na al-khatib ko juz'i na biyu safa ta 326 lamba ta 1849 malaki fa man laqiya shaykhan duk wanda ya hadu da wani malami mai ilimi فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه تكاها إذا ما لم تقريبة da haɗuwa da wannan malamin ta hanyar tambayan shi ɗalibin ya tambayi malamin amma yushkilu alaihi dangane da abin da ya ɗan shige mai duhu abin da yake rikita shi wa yahtaju ilayhi abin da yake da bukata la su'ala muta'annitin mumtahinin ba wai tambaya irin ta mai ta'annuci ba tambaya ta ta'annuci ta ya ƙuri wurin gwada malamin shine da ya kawo mutahin jara wurin gwada ilimin malamin me za ka ce kan matsala kaza kaza kaza kaza me hukuncin kaza kaza kaza me hukuncin don ya gano raunin shi to wannan bai da kyau haramun ne tambaya ana yin ta ta neman ilimi na'am سيتي وهذه المعاني الثلاثة للعلم وإن معنون قداؤك إلمي دنقنا دا إلمي إيش الحفظ الحفظ للعلم المذاكرة والمذاكرة فيه والسؤال عنه.
والسؤال عنه الحفظ للعلم المذاكرة فيه والسؤال عنه حدد شيء شكتيها يا شيء مذاكرة دا كيد أبوك ننكر أتنك بل حدد نعلبانك دا ما مالمانك sannan kuma tambaya wanda baka sani ba ka tambaya to wa'inna abun guda uku bi manzilatil gharasi lishajari to kamar wato ainihin dashe ne ga ice ice aka zo aka dasa shi kaga ai ba shi kenan ba ko wa saqihi da kuma bashi ruwa da ba kara kenan al-gharsu shine ne hifzi shi kuma saqi ban ruwa shine muzakara amma kana kana rayar da ilimin ka kenan wa tanmiyatihi da kuma haɓaka shi shine ne as-su'alu an kana so ya karu tunda ya ce taftati inda al-imam zuhuri ko taftatihu yaftatihu as-su'al bima yahfazu quwwatahu wa yadfa'u afatahu wanda wannan shi zai kiyaye karfin wannan ita ma'ana ba zai yi kasa ba ya yakushe ya wato bushe ya yi kaza wa yadfa'u afatahu wannan ban ruwan shi zai ture illa da wannan icen zai iya haduwa da shi wannan tambayar da kake da wannan muzakara shine zai kore maka illa da ilimin ka zai iya fadawa ciki fal hifdhu gharsul ilm shi hadda shine dashan ilimi wato wanda baya hadda bai dasa ma ilimin ba tuku bai fara karatun ba kwata kwata ko hanya bai kama ba laysa bi ilmin ma hawatuhu al-kimatur al-ilmu ma hawahu salim abinda kanta ko jakar ilimi ko akwati ya tattaro ya tattaro ina da kaza ina da kaza kai alhamdulillah kai na sai littafi kaza amma ka ajiye na cin yana kura wannan ba shine ilimi ba al'ilmu ma hawahu kusa kun da aka taba sace mai ilimi a tarihi shi kadai ne a duniya ya je kalawacin itihalat na salaf tafi wani gari ya jima yana karatu amma shi ina ma yaktubu fakat shi baya haddacewa shi yanzu bai da lokacin hadda sau da lokacin ƙwararre ne yana da lokacin rubutu ya koma gida sai ya zauna ya haddace su duka in ko hanyar yan fashi suka tare su yan kasuwa da suka je fatauci ko aka kwakwace kuɗin shi kai fa wannan buhun me ya ce a littattafai na ne ce ilimi na ne da na samu ba ka da ko dala iya ban da ko dala to kawo su ka kwace takarda aka banka musu wuta fa'ada kama kharaja to yanzu kaddara Allah ya kyauta Allah ya kyauta idan littattafan naka suka kone sai a yi ba ka da kuɗin siyan wasu kuma ba ka san abin da ke ciki ba kaga sai ka zama ibnu lahi'a sai ma kai samu ikhtilafi Allah ya kyauta ibnu hazmin da wasu daga cikin yan mazhaba suka kona mishi maktaban shi sai kun yi aikin banza duk ba wani harafi ne da na manta daman abin da ke cikin littattafan akwai shi na rike shi والسؤال عنه آه والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته شنو هذا كاشي الله يسامح ذلك